بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 25 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyar ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 51 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da matsala ta ainihin alwala'u wal bara ibn Taymiyyah na karantar da mu aqidar musulunci dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai ma'ana wajibi ne musulmi ya guje ma tafarkin kafirai ya guje wa kwaikwayo da al'adunsu ya guje wa biye tunani da irin tsarin rayuwarsu ya guje ma tarayya da su a cikin bukukuwa da tsare-tsaren addini da al'adunsu na kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko kuwa kafirai ne waɗanda suke da littafi daga cikin yahudu da nasara babu shakka ibn taimiyya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da wannan matsala da kawo hujjoji daga cikin alkur'ani da sunna ingantacciya da mazahib na malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu Allah ya saka mashi da alkhairi yana tattauna mana game da ainihin wato hujjojin da ya kawo dangane da kasancewar koyi da bikin kafirai koyin tarayya da kafirai a cikin bukukuwansu wannan mas'ala ce wadda malamai suka yi ittifaki akan haramcinta ya kawo mana wajihi na ainihin wato bakwai a cikin sunna sannan ya fara bayani akan ijma'i da malaman farko suka yi tilqa'iyyan automatic ijma'i game da hana musulmai su shiga cikin bukukuwan kafirai ko su tarayya da su a cikin waɗannan bukukuwa ko su zama ainihin wato abokan musharaka wato waɗanda tare ake yin wannan bikin da su za mu tashi a inda yake cewa ƙarƙashin gaba ta uku da ya ce warawal bai haƙiyu bi isnadin sahihin fi babi karahati addukuli ala ahli zimma fi kana isihim al'imamul bai haƙi ya ruwaito a cikin ainihin littafinsa da isnadi ingantacce a cikin asunan ɗinsa a cikin babin da ya kulla ya ce babin da ke nuna kyamatar da shiga wurin kafirai kafiran amana a dinga shiga cocinsu wata shabbuhu bihim da kuma yin kamantakekeniya da su yauma nairuzihim ranar nairuz ɗinsu wa mihrajanihim da ranar bukukuwansu asali kalma an nairuz wato daga yaren farisa ne wanda nairuz yana nufin wa abu sabo shine ma'anar shi sabo aljadid haka malaman harshe suka fassara shi kuma ma'anar shi a wurin waɗannan maguzawa mutanen Farisa mutanen Iran da Afghanistan da waɗannan ƙasashe waɗanda suke ainihin su ne suka haɗa Farisa daular Farisa ta da Iran Afghanistan Kazakhstan wane ne wane ne har zuwa cikin wasu ɓangarori na India da Pakistan wanda a da can wannan ita ce daular Farisa to a cikin yarensu na farisan aka ce nairuz abinda ake nufi da shi shine bikin ranar ɗaya ga watan shekararsu ta lissafin kalandarsu ta maguzawa ranar ɗaya ga wata ranar new year shi suke ce ma nairuz abin mamaki jama'a har yanzu wannan bikin a ƙasar iran ɗin nan ta daular 'yan shi'a shine biki mafi muhimmanci a cikin bukon da ake a ƙasa a cikin tarurruka da ake ko bukukuwa na shekara yawmu nairuz Nauruz da suke ci mishi da ainihin ake rubuta shi da harafin Latin N O W R U Z Nauruz shine biki mafi muhimmanci a ƙasar Iran har yanzu kuma wannan bikin bil musadafa coincidentally ana yin shi ne a wannan wata da muke ciki na march daga ashirin zuwa ashirin da hudu ko ashirin da biyar ga watan march zaka wanda yake so ya gani zaka iya ka googling ko ka je ka kalla a tv ko ka duba a youtube zaka ga hotuna na bukukuwan da irin ta'annatin da suke har yanzu da suke cewa su musulmai ne ba su da wani biki da ya kai muhimmanci ka ɗauka kamar ɗaya ga watan oktoba a gun gwamnatin najeriya shine biki mafi muhimmanci ko a najeriyance ranar yancin najeriya to haka suke ɗaukan ranar nairus ana mata shiri na musamman a yi tsare-tsare a yi bukukuwa a yi tarurruka a yi jawabai a yi procession wato muzaharat a yi shiga na al'adu irin na maguzawa iyayensu da kakanninsu duk waɗannan abubuwan har yanzu ana yin sa ƙasar Iran da wasu ɓangarori na ƙasashen Afghanistan da ire-irensu inda 'yan shi'a suke da yawa har yanzu to shine Nairuz jama'a asali kalma ce ba balarabiya ba sannan shi kuma mihrajan haka ake karanta shi bi kasril mim mihrajan asali ma'anar mihrajan shine kalankuwa festival ko cannibal biki wanda za a taru bikin al'ada wanda mutane za su fito suna yawo a gari suna nuna al'adunsu na da wani shaki ce ma mihrajan ita ma asali kalmar ba balarabiya ba ce kamar yadda yanayin tasrifin ta zai nuna wa mutum to waɗannan bukukuwa sai malam ya kulla babi akan cewa babu kyau koyi da kafirai a cikin aikata waɗannan bukukuwa shine yake cewa an sufiyana as-sauri an saur ibn yazida an ata ibn dinarin qala Fadawu ya ce, Kala Umaru, Umar ya ce, La ta'allamun ritanatal a'ajin, wannan an kashi ta'un guda ɗaya ne, asalin shi la ta ta'allamu ne, kamar da yake zuwa da yawa a larabci, La ta'allamu, kar ku koyi ritanatal a'ajin, yaren maguzawa, wala ta dukulu alal mushrikina, kar ku sake ku shiga wurin mushrikai kafirai, fi kana cikin cocinansu. yawma idihim ranan bukukuwansu fa inna suqta tanzilu alaihim domin ainihin wato as-suqta kyama da bakin abin nan bakin ciki da asara tana sauka a gare su a waɗannan lokuta wannan imamu bayhaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa as-sunan da al-imamu Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf dinsa wa bil isnadi da dai wannan isnadin dai har ila yau imamu al-bayhaqi ya kara fitarwa عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال دقى عبد الله دن عمرو دن عاص يتي من بنا ببلاد الأعاجم وند دي يجين جدا أكسا شما غزاوا فصنع نيروزهم يوا يغري شما أنا يم بكي دشي إرم بكي ما غزاوا بكي إرم نكسا إيران نرانا نيويا تكابري ومهرجانهم ana yin kalankuwa tare da shi duk wata kalankuwa da za a yi yana musulmi sai ya fito a yi da shi wata shabbaha bihim ya dinga yin ƙoƙarin yana kamantakekeniya da waɗannan maguzawa hatta ya muta har ya je ya mutu yana haka wa huwa kazalika a wannan yanayi hushira ma'ahum yawmal qiyama ranar alkiyama tare da waɗannan kafirai za a tashe shi ubangiji Allah ya tsare mu yanzu kun ga irin wannan magana magana sahabi ce amma magana ce da ba a faɗan irin ta da ra'ayi dole sai in yana da wani wani mabda'i ko wata madogara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin baka iya kai wani wuta kawai da ra'ayinka daka ba magana ce yake yi da ka ba irin wannan malamai sukan bashi hukunci na mene na raf'a cewa yana da wani asali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka kuma alqur'ani yayi ishara ga wannan da yake cewa za a samu mutane waɗanda idan suka mutu sai a ce musu a me ya zaunar da ku ko alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha dan suka ce qalu kunna mustad'afina fil ard wannan aya kamar yadda malamai suka bata sauka ne game da wasu daga cikin mutanen makka waɗanda sun musulunta suna ɓoye musuluncinsu har aka yi hijira suna ɓoye da musuluncinsu ran da za a je badar kuma kafirai kun san kafiran makka da za a tafi badar sun ta zuguguta junansu akwai wanda ba su san fita akwai banu hashimin irin su abbas akwai matsorata waɗanda sun san abin ba na gaskiya ba ne akwai irin su umarita ɗan khalaf wanda yake da yaƙinin za a kashe shi domin a cikin hadisin muslim da bukhari ma ya fitar da shi akwai abokin shi sa'ad dan mu'az yana musulmi ya zo gun shi ziyara shi kuma umayta dan khalab yana kafiri sai suna yawo a cikin makka bayan ya raka shi ya dawafi sai ga babban kafiri abu jahal sai ya ce ma umayyatu wannan wane ne ya ce abokina ne mutumin madina ya ce ai wallahi ka yi sa'a ba don kuna tare da wannan mutumin mutumin makka umayya ba da na yi maganin kayo wai kuku ne kuka ɗauki waɗannan da suka bata mana gari wai kuna taimakon su kun mai da su garin ku wai ku kun ji kun gani ko sai ya ce mushi kai abu jahali mun shiru kai baka isa ka mun abin da zaka mun ba in kuma kai isa ka gwada ka gani sai mai musakin bakin nashi sai mai musakin shi ce a ba kai shiruwa ne yace kai ma ka mun shiru kai za ka gaya min wannan magana kai da Muhammadu ya ce min sai sun kashe ka ya ce ai Muhammadu ya ce za su kashe ni ce kwarai kuwa yana zuwa gida gaya matar shi ya ce kikin ji abin da wani ya ce ta ce to wallahi ka dai san Muhammadu baya ƙarya suna sanafa fa innahum la yukadzibunaka ya ce to shawarar shawarar da zan baka dan haka diya da ra'ayi kar ka ban maka tunda dai yanzu ba sa maka sun fita suna wani gari to diya da ra'ayi kada ka fita daga garin makka shine kawai tsirarka daga amma amma tunda ya ce za su kashe ka wallahi sai su kashe ka da aka ce za a fita badar sai ce shi ba za shi ba sai abu jihar ya zo har gida ya mai tatas ya ce kai matsoraci ne kai rago ne sai ya zuciya ce to bari in je ka a ce mun rago mata ta ce ka manta maganar muhammadu ya ce wala ban manta ba amma yana iya da wannan shaidanin abu jihar in ban je ba ai na shiga uku a hannun shi aka ce har ana hanya yana yin baya baya yana neman ya zai yi dai ya samu ya kwana sun samu ido sun hana shi to kaga wannan ya da yakinin za a kashe shi amma dan tsoron kunyar duniya ya fita to akwai su da yawa irin haka to akwai kuma musulmai masu ɓoye imaninsu suka fita wajen su bakwai aka je aka kashe su a cikin kafirai a badar su ne Allah saukar da aya a kansu wannan aya cewa ranar alkiyama ga abin da Allah ya tabe su ya ce musu ya aka yi ba ku hijira ba alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha za su ce ai suna da rauni sauran masu rauni sun fita ashahid shine jama'a zuwa ƙasa arna ka je har zama ya kama ka har ka ce wai ka samu wadata da sarari ka gina gida ka zama nasu wannan ba karamin bala'i bane jama'a kowace ƙasa arna ce kuwa in har Allah ya kaddara ma ka je to je ka yi abin da za ka yi gwargwadon bukata ka yi marmaza ka fito ka dawo garin musulmai don kamar da ibn qayyim yake faɗa zama a cikin al'umma alheri yana kawo maka alheri ya lissafa wajen guda bakwai ya ce kuma zama a cikin masharanta da al'umma bid'a ko fasika yana raba ka da duka wannan alkhairan daga ciki shine idan kana zaune a cikin mutanen kirki zaka samu natsuwa a zuciyarka don zaka ga mutane suna aikin alkhairi ka natsu cewa abin da kake alkhairi ne zaka samu wato kwarin gwiwa abin da kake daga ciki zaka samu ainihin yaqini sannan zaka samu mataimaka wanda za su taya ka yin abin yanzu kaddara jama'a yanzu wanda ke rayuwa a nan cikin garin zariya ko makamancinsu inda in asuba ta yi ko bakawa Allah sai ka ji kiran sallah za ka dole ka tashi ka fito kai sallah amma baka fito ba za ka takura amma in ka je wani gari a irin kudancin Najeriya nan wanda sai dai idan hasken rana ya ratso wundanka ba kowa ne yake da karsashin bari ya tashi ya sallah ba kuma ko ka tashi ka kade za ka yi ko ka nemi falalar jami'i bayan da za ka samu za ga mutane za su rayu a wurin da in za ka yi sallar juma'a sai kawo motar naira dubu zuwa wani gari ni na na mun yi nyc jama'a irin waɗannan wuraren sannan muke nyc tun lokacin in za mu je sallar juma'a in dai kana son ka je ka sallar juma'a a natsa cikin musulmai to sai kawo mota zuwa ɗari uku dawowa ɗari uku sai ka rasa mato wai shin ma wacce fatawa za ka ba kanka shin juma'a ma tukunna ta hau kan wanda sai ya yi tafiya amma kana so ka je ka ga inda musulmai suke ma kaga mutane waɗanda zaka gansu da irin shiga ta musulmai wannan ma zai sa maka wani aminci da sauki duk wanda ke zuwa kudu ya san wannan da zaran ka hauro lakwaja zaka ji ka cikin wani wata wata yanayi daban na amana da aminci so zaka fara ganin mutane da dogayen riguna ana sallama suna amsawa suna jin yaranka kana jin nasu kana ganin masallatai kana ganin mata da hijabai zaka ji ka fara nutsuwa to irin wannan baka jin sha in kana cikin kafire jama'a waɗannan ma kafirai kenan nan kusa ina kuma ga wanda suke tashi wai su koma ingila ko faransa ko abin nan ko jamus ko can ƙasashen latin america yanzu larabawa sun samu kansu a cikin wannan rudin har suna da al'ummar larabawa waɗanda suke kawai sunansu larabawan ƙasashen turawa wanda suke ce musu al'arabul mahajar arab in diaspora arabul mahajar suna da al'adunsu suna da ilmominsu suna da adabinsu arabul mahajar akwai su a south america da north america da kasashen europe musamman faransa jamus portugal da ingila kasashen da suka suke aiki da ka'idoji na eu na ba mutane dama su zama 'yan kasa kuma duk sharri ne don su halaka mutane ne wannan yana daga cikin abubuwan da in kun tuna jama'a mala albani ya tattauna wannan masailin a cikin kaset din matasa game da shirye-shiryen kafirai na halakar da al'umma shine akwai istishraq orientalism a dinga aiko malamai da masana da yan iska suna zuwa jami'o'in mu suna karantar da ƙarya da fasikanci suna batar da mutanenmu sannan kuma da minah dirasiya shine wato scholarship sai a dinga ɗiban ‘ya'yanmu kuma ana kai su waɗannan ƙasashen a ce an je za a training ɗinsu ne mu ko muna da wani inferiority complex muna da shi'ur bin naƙas da zaran an ce mutum za shi america yanzu gani ake kawai kamar ya tsira na ai wannan da kamar sahabi ake kallon shi in yanzu a dangin kwakun da yake america har alfahari za ku dinga yi wannan ma yana america me yake america oho me yake yi dan jarida ne dan yawon banza ne maci amana ne dan yahu boy ne ko me yake dai ba ruwanku da yana america kamar a ce ne kawai yana firdausi yana ingila yana faransa me ya cikin waɗannan wuraren jama'a ƙarya ce kawai da tsabar maguzanci da bata ina bata mun gano wannan jama'a abin da ke faruwa kuma a ƙarke sai mutum ya je ya haifi ƴaƴa a can sai su zama matsala gare shi shi kanshi da matsala ga addininsa da matsala ga ainihin tarbiyyarsu wannan duk yana faruwa da mutane almuhim shine jama'a kun dai ji abin da wannan sahabi ya ce duk wanda ya je ya gina gida a ƙasar kafirai yana yin irin bukukuwansu da irin tarurrukansu har ya mutu a haka to ranar alkiyama za a tashe shi tare da kafirai ubangiji Allah ya tsare mu wannan ainihin hadisi wato mauqufi na al-imamu al-baihaqi ne har ila yau a cikin sunan dinsa ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Amr dan As warawa bi isnadihi anil bukhari har ila yau al'imamu albaihaki abubakrin Allah ya ƙara mashi rahma ya sake ruwaitowa da isnadinsa ta hanyar imamul bukhari ma'ana za ka ga bukhari sahibu sahih muhammadu ɗan ismail al-bukhari Allah ya ƙara mashi rahma a cikin wannan isnadi na al'imamul baihaki sai bukhari ya ce ƙala libna abi maryama malamin su bukhari ibnu abi maryama shine a sa'idu ɗan hakam sa'idu ɗan hakan kenan aljumahi babban malami wanda akhraja lahu ashabu sita jami'uhum sai bukhari ya ruwaito daga gare shi yace qala li ibnu abi maryam kamar yadda malaman mustalah suka fada shine idan bukhari yace qala li to wannan muttasili ne baya daga cikin wuraren da ma ake rigima akan shi sai dai kawai bayanin shine malamai suka ce wannan yana nufin bukhari ya koyi karatun wannan riwayan ne a wurin wannan malami a zaman fira ko muzakara ba a zama na formal class ba idan bukhari ya je gun malami ya koyi karatu a cikin aji to sai ya ce haddasana idan kuwa fira ko tafiya ko zaman cin abinci ko zaman bayan wani taro ko tattaunawa suka hada shi da wani malami to amunka da malamai duk zama in yayi zama sai sun kawo hadisi to idan malami ya koyi da Imam Bukhari hadisi a irin wannan wurin Bukhari ya ga da bukatar wannan hadisin ya rawaito shi sai ya ce qalabi wane ya ce da ni dama inda rigima take inda kawai ya ce ƙala fulanun bai ce wane ya ce mun ba wane ya ce kaga ya ce daban da ya ce mun ya faɗa daban da ya faɗa mini ya faɗa mini ta ce irin wannan ya faɗa kuma tayu ya faɗa mini tayu ya faɗa wani to a nan shine malamai suka yi maganganu daban-daban akan cewa idan bukhari ya ce ƙala wane to idan wanan nan malamin shi ne wanda ya suka tarayya tsakanin tarayya gwagwarmaya ɗalibtaka da malantaka to hukuncinsa ɗaya da wannan shi ma muzakara ne idan ko wannan nan ba malamin shi bane wani ne da ke sama da shi to yanzu ya zama ta'aliki to kenan kuma wannan ta'alikin sai an duba isnadin shi galibi kuma akan samu maganganu kala daban-daban game da inda ya ce kala ko ya ce wa zakara fulanin da makamantansu waɗannan bayanai duka ‘yan uwa ɗalibai za su iya komawa su karanta su a cikin littafin annukat alabin salahi na limamul hafiz ibn hajarin al'askalani da sauran ainihin littafin musalahul hadith waɗanda suka tattauna wannan mas'ala kamar littafin ainihin wato nuzhatun nazar bisharhi nukbatul fikar na shi ibn hajarin ɗin da littafin tadribun rawi na al'imamu a asiyuti abu abdurrahman allah ya gafarta musu gaba ɗaya almuhim malam ya ce warawa bi isnadihi an al-bukhari صاحب الصحيح قال قال لابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سلمان بن أبي زينب وأمر ابن الحارث سمع سعيد بن سلمة آه سمع أبانا سمع عمر بن الخطاب أبان يتي دق عمر بن الخطاب الله يكارى مسيدا عمر يتي اجتنبوا أعداء الله في عيده ku guje wa makiya Allah kafirai makiya Allah ku guje su a wurin bukukuwansu kar ku yi tarayya da su a wuraren bukukuwansu wannan riwaya ita ma tana cikin littafin sunan na al-imamu al-baihaqi kan mu manta yana kawo mana maganganu ne daga ainihin salaf daga sahabbai da tabi'ai dangane da ijma'in da suka yi akan ainihin haramci da kyamatar da musulmai akan tarayya da kafirai da maguzawa a cikin bukukuwansu warawa har ila yau al-imamu al-baihaqi ya ruwaito بإسناد صحيح عن أبي أمامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم وند يجي جنا جدا أكثر ما غزاوا فصنع نيروزهم يدنغ ينبكوكوا إر الناس ننيويا تما غزاوا متانا إيران ومهرجانهم da bukin kalankuwa wanda suke yi cannibal ɗinsu da suke yi wata shabbaha bihim ya dinga kamantakekeniya da su hatta ya muta wa huwa kazalika har ya je ya mutu a irin wannan yanayi hushira ma'ahum yawmal qiyama ranar alkiyama za a tashi shi tare da su wa qala sai malam baihaqi yake cewa hakaza rawahu yahya ibn sa'id wa ibn abi adiy wa gundar wa abdul wahhab an auf an abi al-mughira an abdullah ibn amr min qawlihi yace haka duk waɗannan ɗalibai suka ruwaito shi su ainihin wato Yahaya dan Sa'idul Qattan da Ibnu Abi Adiyin da shi da ainihin wato Muhammad dan Ibrahim dan Adi kenan babban malami da kuma al-Imam ainihin Gundar Muhammad ibnu Ja'far al-Mid al-Madini al-Basri wanda shi ma malami ne fika da Abdul Wahhab wato Abdul Wahhab dan Abdul Majid kenan a al-Basri da kuma dukkaninsu waɗannan malamai an auf daga auf malaminsu kenan duka su ukun an abil mughira an abdullahi ibn amrin min qawli wato mawqufi shi abdullahi din shine ya faɗi magana akwai riwaya da tazo da ƙari wanda yake ya ɗaukaka riwayar marfu'iya amma ya saba waɗannan amintattu da haka ba za a karba ba wannan magana ta tabbata ne a matsayin mawqufiya ga shi abdullahi dan amru dan as ina fata mun gane wannan وبال إسناد لدي ونن إسناد إلى أبي أسامة أنا حماد بن زيد أن هشام أم محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين ببن مالمي cikin tabi'ai yace utiya ali radiyallahu anhu bi hadiyatin nairuz an kawo sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kyauta irin abinci ko wani abin tabawa ko irin da yadda ake yin biki ranar sallah ko makamancin haka sayyidina ali sai wasu mutane suka dauko abincin bikin maguzawa abincin new year sai aka kawo mishi faqala sai ce ma hazihi me kuma wannan qalu suka ce ya amiral mu'minina hadha yawmu nairus ai wannan yau new year ne yake ai sai aka kawo maka cake da da da da sinasir da da lemun kwalba a har hada haka sai a nade sai a kawo yadda mutane suke hayinsu qala sai ya ce fasna'u kullu yawman kullu yawmin nairuzan to ku je kullun ku dinga yi mana kullun ku dinga yi ma'ana ya kyare su nuna musu cewa shi baya so qala abu usama kariha radiyallahu anhu an yaqula nairuzan ita kanta kalmar nairuz din sayyidina ali yana kyamar fadanta ita kanta kalmar new year din yana kyamar ya dinga fadanta saboda shi kanshi islahi ne na maguzawa islahi ne na kafirai jama'a yanzu kuma ku duba yadda har ranar ɗaya ga watan muharram musulmai ma suna yin wannan abu banda koyi da kafirai da suke na ranar 1 ga watan January ranar Muharram kuma sai kaga ustazai fa suna aikawa da junan su text message happy islamic new year me ake cewa da larabci mubarak ko mema ku tuna mun kalmar jama'a ko ba ka ake fada bane eh ba juma'a mubarak ba duk irin su ne dai duka dai ‘yan uwa ne, Juma'a Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, ni hafi New Year, hafi Ramadan, hafi wane ne duk waɗannan dangin waɗannan abubuwan ne jama'a. Duka al'adu ne na maguzawa ake so sai ya musulta da su, ba su da mashiga a musulunci. Sai ga mutum wani ma sai ya jawo wata aya tukunna sai ya ɗauko wata aya ko na hadisi sai ya laƙafa sai ya ce wai barka da ɗaya ga wata. Wamin ma za da tsinu billa sai kuma aka zo aka yi officializing ɗin shi. sai gwamnatoci daga kano aka faru wannan abin da sunan shari'ar musulunci sai aka ce ranar ɗaya ga watan muharram ya zama ranar hutu irin 1st january irin 1st october irin 1st may 1st wane ne ranaku dai waɗanda gwamnati take bada hutu sai aka ƙara ta sai malamai kuma suka dinga ihtifali suna celebrating suna godiya ga gwamnati cewa ta tana kula da addini zama ku duba ku duba zulumatun ba'dha fawqa ba'd tun abin yana na kafirai jahilai da sauran amawa suna kwaikwaya sai malamai suka sa baki suna ta korafi cewa lalle a mai da shi hutu gwamnati ta mai da shi hutu malamai kuma suka yi itimadi suka yi recognizing sai zama addini sai in ka ya zama ma'ruf shikenan sai zama sai zama an yi itirafi da shi yanzu an yi recommending din shi an yi itimadin sa babu wani hutu da yake ran ɗaya ga watan wani wata a duk duniyar nan sai ɗaya ga watan shawwal shine kawai ɗaya ga wata wanda ya tabbata a sunna shine ranar sallah amma duk wani ɗaya ga wata ɗaya yake da kowace rana ba yi da wata miza jama'a ka ci gaba da haka kawai yadda ka saba kar a ga kayi wani abu da zai bambanta cewa wannan rana tana da wani muhimmanci wanda Allah bai bata ba Allah ya tsare mu shine sai mala yake cewa qala al-baihaqi wa fi hadha al-karahatu wa fi hadha al-karaha لتخصيص يوم بذلك lam yaj'aluhu ash-shar'u makhsusan bihi a cikin waɗannan hadisai inji bai haƙi akwai kyamatarwa dan kebance wata rana da wani abu wanda shari'a bata kebance wannan ranar da wannan abu shine magana da muke waɗannan maganganun daga sahabbai sayyidina Umar sayyidina Abdullah dan Amr dan As sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya mai cikin nuna mana kyamatarwa game da ka kebe wata rana da wani abu wanda shari'a bata kebance wannan ranar da wannan abun ba ɗaya ga watan Muharram, ɗaya ga watan kaza, ɗaya ga watan Januwari, ɗaya ga watan Oktoba, sha biyu ga watan Rabi'in al'awwal da iddi'ayin cewa rana aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. 25 ga watan Disamba da iddi'ayin cewa rana aka haifi Isa alaihi salam. Duk waɗannan musamman waɗannan biyun abin da za a ce ma tukunna ka iya tabbatar da cewa rana ce kafin ka fara bikin. Shine da a ilmance ya za ka tabbatar da cewa 25 Disamba shine rana haihuwa annabi isa a ilmance da ya zaka tabbatar da cewa sha biyu ga watan rabi'in al-awwal shine ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka da wani sultani a ilimi kaf da zaka tabbatar da wannan domin wannan magana game da game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daya ce cikin wajen maganganu guda tara karanta littafin ainihin al-bidayatu wan nihaya karanta nan kusa littafin fiqh sira na ainihin professor Zaid ibn Abdul Karim Zaid za ka ga bayanai game da haka cewa maganganu ne malamai suka yi su kala daban-daban wasu ma sun ce ramadan ne a cikin rabiul a cikin rabiul awal wasu sun ce tara ga wata wasu sun ce takwas wasu sun ce ashirin da bakwai wasu sun ce sha bakwai kai karke ma wanda ya fi shahara ya dan fi galmi galmi shine takwas ga wata dan an samu riwaya mawqufiya daga ainihin sahabi jubair dan mut'im ya faɗa haka tana cikin wadda sai imam malik karanta littafin ainihin sira ta ibnu hisham ya ma fi dan galmi galmi kuma shi din ma babu inganci dan bai girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balantana ya bada labarin abin da ya faru sanda manzo Allah aka haife shi sannan baya ga haka al'adar larabawa kabbata da al'ada ta rubuta tarihin haifan ƴaƴansu kamar da mu a nan ƙasar sai daga baya da boko ya shige mu sannan aka samu wannan al'ada amma galibin mu da muka wuce ka 30 zuwa da 5 zuwa 40 duk wanda ya ce maka ga birthday din shi kawai hasashe ne kintace faɗe ne galibin mu kawai mun dai auna ne mun rubuta saboda takarda amma keke da keke babu wannan tabbasin ballantana zamanin da to a irin haka ne fa sai da manzo Allah ya zama shahararren mutum wanda Allah ya aiko sai aka fara laluban wai yaushe ma aka haife shi to babu tabbas kuma Allah cikin hikimarsa ya boye ranar saboda babu wata ibada da ke da alaka da ita yanzu kawai aka baka kirkiro wasu ibadoji aka jingina to wanda yake so ya ibada to sai a ce mishi to kai kokari ka nemo ranar tukunna sannan azumi da manzala tsari salama yake ran litinin ishara ne akan ranar da aka haife shi a ranakun mako ita ce litinin da mako sai yake yin azumi ko ishara ne akan ba ranar biki bace kenan don mun karanta a baya azumi in aka yi shi a wata rana yana nan ranar ba ranar shagali bace duk malamai sun faɗi wannan inda ranar shagali ce ba za a yi azumi ba shi za ba azumi ranar sallah ba azumi ayyamu tashrik ba azumi ranar kaza saboda ranakun biki ne shi ko yace litinin zalika yawmun wulidtu fihi sai yake yin azumi yanda ba ranar biki bace kenan kaga waɗannan duka na ranakun jama'a ba su da wani asali a cikin addini abun mamaki da takeici sai mutane suka dauke su da muhimmanci fiye da waɗanda Allah ya bayar ya ce su ne ranaku fabadar lalzina zalamu ƙaunan ghairar lalzi ƙila lahun kenan sannan da za ka tabbatar da ba addini ba ne na waɗanda abubuwan jama'a kowa abin da ya gara ma yake babu wani code of rights babu ƙawa'id na ibadojin da za a yi yadda ranar idi na layya ko ƙaramar sallah kowa ya sa abubuwan da yake yin wanka sa kaya mai kyau fita sallah kabarbari yanka ziyara cin abinci an sa abubuwan da yake dukkaninsu kuma akwai su a cikin fiqh akwai su a cikin hadisi akwai su a cikin ilmomi amma ranan maulidi fa waye yake da bayani akan in gari ya waye ga abin da za a fara in an ga irin idin da za a yi babu wanda yake da bayani da haka wani yawo zai a titi wani zai kafa tutoci ne ya kewaye ya ta surutu yana raddi wani kwana zai yi salati wani kwana zai yana walima ana dafa dankali ana ci kowa abin da ya ga ya dace shi zai dan babu code of rights ba ibada ba ce kenan ranar juma'a da take ibada ce kowa ya san shari'a da ta kawo ta ta yi bayanin dame dame dame ake yi in gari ya waye a yi kaza a yi wanka a karan sotul kafi a ta juma'a da wuri a yi sallah a yi salati kowa ya sa abin da yake shi wancan babu shi sa kuma sai a sai a dau tsawon wata biyu ana yi kowa ran da ya gara ma yake wani tun ranar ɗaya ga wata zai fara nashi wani kuma rakiyar wata saboda duka babu babu ka'ida Allah ya tsare mu a takeice jama'a yace babu wani wannan na tabbatar da cewa babu wata rana da zaka kebance kai mata wani abu wanda shari'a bata tabbatar da shi ba wa hadha umaru naha an ta'allumi lisanihi ga Umar dan Khattab ya hana koyan harshen su ya hana ka tasa harshen kafirai gaba kana san sai ka iya shi wa an mujarrad dukhulil kanisa ya hana shiga coci alaihim ka shiga inda suke yawma idihim ranar bikin su fa kaifa yaf'alu ba'di bi fi'li ba'di af'alihim to ina kuma ga maganar aikata ɗaya daga cikin ayyukan nasu an hana ka shiga kaga abin da suke ina kuma ga kai ka zama kana yi aw fi'li ma huwa min muqtadiyati dinihim ina kuma ga kai ga kana yin abin da yake abubuwan addinin su ne alaysa hadha muwafaqatuhum fil amali alaysa alaysa muwafaqatuhum fil amali a azama min al muwafaqati fil lugha shin dacewa da su a wajen aiki ashe bai fi tsanani ba fiye da dacewa da su a halshe awa laisa amalu ba'dihim a amali idihim a azamu amalu ba'din a amali amalu ba'di amali idihim a azamu min mujarradid dukhuli alaihim fi idihim shin ashe aikata wasu bangare daga cikin ayyukan su bai fi tsanani ba fiye da wato shiga cocin su ranar bikin su ma'ana wancan gaban na farko a ce kana jin yaren kafirai ko kuma kana aikata irin aikin da kafirai suke na magudanci wane fi tsanani babu shakka aikata irin aikin su ya fi tsanani haka kuma da wanda ya shiga cocin su kallo da wanda kuma ko da bai shiga cocin ba amma shi ma ya je gidan shi ya yanka bunsuru ya fito yana biki wanda ya fi tsanani wanda ya yanka bunsuru a gidan shi ko da bai shiga cocin su ba wa idza kana as-saqatu yanzilu alaihim idan ya zama kaskanci da ainihin tsinuwa Allah na sauka a gare su ranar da suke wannan bikin yau ma'idihim ranar bikin nasu bi sababi amalihim saboda aikin da suke yi faman yushrikuhum fil amali aw ba'dihi alaysa qad ta'arrada li uqubati zalika an ce bala'i na saukan musu da sakat na Allah to wanda ya tarayya da su a wannan aikin ashe ba ya gabatar da kanshi ga shi ma ya samu rabo na wannan bala'in ba maka ce wuri kaza ana saukar da wato azaba sakat fushin Allah sai kai ma ka je wurin da yake wannan aikin ka je kallo ashe ba ka gabatar da kanka zuwa ga azaba nan tafe ka bane idan gobara ta tashi za ta yi shafaka ko wa qawluhu summa qawluhu sannan fadin da yace wajtanibu wajtanibu a'da Allah Umar yace ku gujewa makiya Allah fi idihim alaysa nahayan alliqa'ihim wal ijtima'i bihim fi ashe wannan ba hani bane daga gamuwa da su da tarayya da su a ciki fa kaifa biman amila idihim to ina kuma ga wanda shi kuma yi yake yi wa amma abdullahi ibn amr fasaraha annahu sai ya fada karar shi abdullahi dan amru yace man bana bi biladihim wa sana'a nayruzahum wa mihirjanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa shira ma'ahu wanda ya gina wanda ya yi irin aikin da suke yi ranar new year ɗin maguzawa mutanen iran da yana yin kalankuwa irin tasu yana kama da su har ya mutu a haka za a tashi shi ranar alkiyama a cikinsu wa hadha yaqtadi annahu ja'alahu kafiran wannan yana hukunta wannan malami daga cikin sahabbai ya dauka wannan mutumi da ke yin haka kafiri ne bi musharakatihim fi majmu'i hadhihi al-umur matakai yayi tarayya da su a cikin tarayyar waɗannan ayyuka au ja'ala dhalika min al-kaba'ir ko kuma ka ce wannan malami ya ɗauki wannan laifi daga cikin manyan alkaba'i manyan zunubai almujibati linnari waɗanda za su kai mutum wuta wa in kana al-awwalu zahira lafzi ko da yake na farkon can cewa kafiri ne shine zahir lafazin in an so ne ai tawili a ce a'a yana nufin kabira ce fatakunu al-musharaka fi ba'd dhalika al-ma'asiya sai zama tarayya da su a cikin wannan ko wani bangare na wannan harka tasu to saban Allah ne li'annahu law lam yakun mu'athiran mu'athiran fil fi istihqaqi al'uquba lam yajuz ja'alahu juz'an min al-muqtada domin inda ba dan ya kasance zai yi tasiri wajen mutum ya cancanci ai mai sakamako na uquba ranar alkiyama ba to da babu dalilin da zai saka a sanya shi daga cikin abinda zai hukunta cewa babu kyau idil mubahu la yu'aqabu alayhi domin inda ba da haka ba ai shi abin da yake ya halasta ba a mutum hukuba akan shi walaysa zammu ala ba'd zalika mashrutan bi ba'd zargin da aka yi abinda aka yi na kyara game da wannan mas'ala bai zama ya kaibantu da wasu ba li'anna ab'ada ma zakarahu yaqtadi dhamma mufradan domin ɗaiɗaiwan abubuwan da ya ambata kowannensu yana hukunta zargi din ma'ana shiga cikin bikinsu ko shiga cikin sallarsu ko zama cikinsu ko koyi da su duka waɗannan abubuwan kowane ɗayansu ya ishi a zargi mutum a kai to ina kuma ga ina sun haɗu zama garinsu abin zargi ne yin irin bikinsu abin zargi ne sannan mutum ya bari har ya mutu a cikinsu abin kyama ne duka waɗannan kowane abu ɗaya a cikinsu ya isa abin kyama to ina kuma ga in sun tattara akan mutum ɗaya ka zauna garinsu ka yi irin ɗabi'arsu ka yi irin bikinsu har ka mutu a haka a cikinsu kaga abubuwan kyama da yawa sun haɗu ga mutum ɗaya ina ba ta mafanci wannan wa inna ma zakara wallahu alam min bana man bana bi biladi abdullahi dan amru dan as ya ambaci cewa idan kayi gini a garin su ne li'annahum ala ahadi abdullahi ibn amr wa ghayrihim min as-sahaba kanu mamnu'ina min izhari a'yadihim bi dar al-islam saboda a zamanin abdullahi dan amru dan as da zamanin sauran sahabbai su waɗannan kafirai maguzawa an hana su bayyana irin ɗabi'ar addinin su da bikinsu a ƙasar musulmai wa ma kana ahadun minal muslimina ya tashabbahu bihim fi idihim kuma babu wani musulmi da ke ƙoƙarin kama da su ranar sallarsu inna ma kana ya tamakkanu min zalika bi kaunihi fi ardihim musulmi zai iya samun wannan yanayin ne ma kada idan yana ƙasar su in yana ƙasar musulmi ba ma zai iya samun yanayin da zai kama da su ba dan su kansu da suke zaune a ƙasar musulmai ba a ba su dama su bayyana addininsu ba ma'ana musulunci ya zo ya kai kasashen da suke rayuwa su waɗannan kafirai ko kuma an ɗebo su a matsayin bayi an kawo su kasashen musulmai suna rayuwa to an ba su su yi addinin su an ba su yancin addinin su amma iya yancin da aka ba su karkashin gwamnatin musulunci bai halasta musu bayyana sha'air na addinin su ba sai dai su shiga cikin cocin su su yi to shi yasa in kana kasashen musulmai kai musulmi ma ba za ka ga abin da suke babban lantana kai koyi da su me yasa ya ambaci in ka gina gida a garinsu saboda a wancan zamanin sai in kana garinsu ne kadai za ka iya samun halin kama da su ba irin yanzu bane da kana garin musulmai ma idan ba ka da kunya sai aka kana aiki irin arna kana koyi da arna da aka sai ga mutum a zariya ko kano ko kaduna ko sokoto ko katsina musulmi dan musulmai amma yana taya arna bikin arna yana shiga irin ta arna yana al'adu irin ta arna yana fitar da 'ya'yan shi da mutan gidan shi daga cikin gidajen suna fitowa da shiga irin ta arna in za a ɗaura wa ‘yan arne aure irin ɗaurin auren arna kai ta kai wafa mutane a ƙasashenmu na musulmai ɗin nan suna ba ‘ya'yansu dama su auri arna manyan nan namu jama'a sai mutum ya tura ‘yan karatu landa sai ya ce mata in kin samu miji ba komai ki aure ba komai ko kuma ta zo da wani shaidani daga jami'a in suka ko fatakol ko ina ne ko a nan abu ta gamu da shi sai ta ɗauke shi ta kai shi gun babanta a sokoto ko kebbi ko katsina ko daura sai ta ce dad ni ga wanda nake so ya sunan shi sunan shi amos ko Emmanuel ko wani shedani haka can kuma haka za ta aure shi dan in ma ba ta aure shi ba za su gaba da fasikanci din me kawo wannan shine tun farko ba a koya ma ƴaƴan cewa su ƴaƴan musulmai bane suna da bambanci da arna makaranta arna suka yi tun daga nursery makaranta arna suka yi primary a hannun arna suka yi secondary kuma iyayen ba su taɓa nuna musu kyama arna ba ba wai dan babu makarantun musulmai ba ba wai dan babu ba saboda rashin sanin muhimmancin addini yanzu har anan zariya da ake ganin shi garin addini sai ga musulmi ya dauki dan shi ya kai shi makarantar coci nan nasara baptist ko wacece ga sunan sunaye iri daban-daban amma yana kyama ya kawo ƴaƴan shi makarantu irin namu albani science irin umrabs irin waye wai dan ana kangarar da yara na rantse da Allah aka ta ga min ni da ita cewa ku kuna sa wa yaran zafin kan akida ne musulma ce likita ce a asibiti wallahi ta ji yara sun iya karatu ce to amma ni matsala ta da ku yaran nan kuna kangarar da su nace to in ba mu kangara miki da su da addini ba ke kai su a kangara miki da su da kiristanci wannan ni ta gaya ma ba wai labari bane zama kuma suna da irin wannan tunanin da yawa daga cikin matsalar ta shine wai in ba kangarawa ba dan me za a ce yara su makanta asabar ladi bayan kowa ya sa asabar ladi weekend ne wai ai wannan tun farko ana canza musu tunani ne you can imagine this nonsense daga bakin musulma yar musulma ‘ya'ya da kakanni da iyaye duka musulmai sai ka rasa ma ta ina za ka fara ma yi ma wannan bayani ma to ta fahimci inda rayuwa ta gaba kuma iyayenta musulmai ne iyayensu ma musulmai ne amma me kawo haka arna suka mata tarbiya iyayenta suka tashi kaita makaranta irin makaranta arna suka kaita ga sunan da yawa a gari akwai makarantar da fa a nan garin jama'a makarantar arna ce me makarantar arniya ce fasto ana kai 'ya'yan musulmai sai suka mata korafi ya kamata a sa musu islamic studies a matsayin darasin da ya yi musulmai ne su kun san me ta yi ta ce to ta ji ta saka ta nemi malami ba ta samu ba ko ya aka ya aka sai ta sa kanta ita ce malama islamic studies posto da ka yi ta ɗauko da tafai na karatun boko wanda suke magana akan musulunci ta ɗan yi nazari tun ta iya turanci ta zo aji tana koya 'ya'yan musulmai irin wannan islamic studies ɗin kun tuna maganin da malam ya yi akan wannan littafin jama'a a cikin katun sira ne ina jin irin waɗannan multafan na su Aisha Lemu hikima ne ko su Aisha Lemu da mai sunan shi Muhammad Higab da su waye waɗanda ake amfani da su a makarantun nan na boko to imagine kuma a ce instructor din Kirista ce pastor musulmi ma da kanta Islamic studies a FCE ko ABU bai iya mu'amalantar tafan nan yadda ya kamata in ba yayi karatun addini na gaskiya ba ko to imagine kuma a ce kirista ce fasto kuma a makaranta christian oriented school kuma yayin musulmi kuma a daga kuri a kai musu ku kai musu ƴaƴanku ku musu godiya kuma ku ba su kuɗi su ɓatan muku da yaya ba dole ƴaƴan su in sun girma su dinga tsina albarka ga ga ga ga, ga iyayen ba suna cewa kun cuce mu dole suka taso su dinga jin cewa iyayen su sun zalunce su na yaba ba wani dattijo yana da jikoki a nan makarantar mu ta albani science jama'a to daga cikin jikokin akwai kuma wasu da wani babansu daban ne ƴaƴan shi ne mata da yawa aure duka haka ana kawo su makaranta nan sai zama akwai waɗanda babansu bai san makaranta shi yana ganin wa'ir makaranta da yake so bake saboda kawai tunanin irin na yan boko wallahi musamman ya zo nan da shi ya gaya mai ce kaga waɗannan yaran tunda kana damar da za ka yi su makaranta irin ta addini wadda mu ba mu samu irin ta ba haka ya faɗa ya ce mu ba mu samu irin ta ba ya ce ka kai su idan ba ka ba idan suka girma za ka yi faɗa da su yace sai sun yaƙe gan suka girma suka ga ga ƴan uwansu sa'o'insu cousins ɗinsu sun samu damar karatu kuma su ma suna da ita amma kai ubansu ka hana su yace wallahi zaka sha mamaki kaga ya ga mai gaskiya da Allah ya taimake shi kuma sai ya ji yanzu yaran suna nan anan kuma yana ta godiya yana yabawa ma'ana irin wannan makarantun namu jama'a wanda suke da tsabe na addini dama fa irin su ake nema wanda su tarbiya ƴaƴanmu to kuma yanzu an same su ga sanan akwai su a nan garin birjigir irin wannan makarantun cikin Zaria City akwai su nan tudun wara akwai su sabon garin muciya cikaji ko ina gwargwadon hali zaka samu makarantu wanda suke da integration hada tsakanin addinin musulunci da larabci da addinin da karatun boko ko da ba sa karantar da karatun musulunci irin da muke kantawa mu na misali amma dai suna da kishin addini za a koya ma yara addu'o'i za a koya musu sallah za su ga malaman su musulmai ne maza da mata suna ana sa musu tunanin addini za su yada alkur'ani amma duk musulmi sai ya tsallake waɗannan makarantun sai ya kai ɗan shi tabu ya kai shi jetro ya kai shi aweso ya kai shi wane ne ga sunan sunaye iri daban-daban dan mene kawai wai dan a koya musu ingilishi shine kawai fa kuma ingilishi na akan titi ma ana koyan shi akan titi ma a banza ma wanda ba su taba shiga four walls of a classroom sun iya english waye bai iya shi ba waye bai english bin da Najeriya sai dai wanda bai ga dama iyawa akan wannan ne ko mutane suke wulakanta ƴaƴansu ba sa tunanin su ma ƴaƴansu shirin lahira kawai shirin da ya dame su kawai shirin duniya wani uba ne ma yake tunanin wai to me ma kuma ƴaƴan na idan an je lahira ba ba fa tunanin shi bane kawai wai zai musu zai secure musu future zai yu'amminu lahumul mustaqbal ya za a yi wai su zama sun samu mustaqbal mai kyau shine inda in sun gama makaranta za su samu takaddu masu kyau sun karanta kwasa-kwasai waɗanda suke ana yayinsu don haka za su samu aiki su samu kuɗi su zama manya ha za ghayatul amr la tazidu wala tanqus jama'a gaskiya muna cikin halin haula jama'a na'am shine abinda suke nuna wa kenan da kuma raini cewa musulmai ba za su iya ba har da wannan suna ganin dai sun ganku da huluna da gemu to ba ku iya ba kawai abin da ya kamata a yi kenan kuma mu gwargwado mura yi don babu wata makaranta misali a garin nan da za ta yi nuna mana wai tafi mai ingilishi babu ita mai ingilishi dama ingilishi ya ba wani abin takama ba ne mu ne muke da abin da ma ba su da shi mu ne muke da ziyada don yaranmu sun iya larabci sun iya addini sun iya ƙur'ani sun iya komai walillahi alhamdu wala hulminna amma ingilishi ai ba abu ne ma da har za ka yi gogoriyo ba don a kowace makaranta hatta ya niganta da ake cewa ana koyan ingilishi mu duk ita muka yi ta ya niganta li kuma mun yi ingilishi makarantar gwamnati ba galibin ba ita muka yi ba sanda muke primary mu sanda muke primary school jama'a wallahi ana ɗebo ƴaƴa daga tabo school duk wanda babansu ya tsaya ce ya kasa biyan kuɗin ko suka zama marayu sai a dawo da su primary ba ga ake bada sai ku gansu kawai an dawo da su primary ta gwamnati ta fi sabilillahi to wallahi in suka zo ba sa iya ba sa iya wai su duke ma a jarabawa mu muke ci gaba mu da suka tara a wajen mu muke ci gaba da shugabancin ajin ba su iya abin da ba mu iya ba zan iya tuna wannan fi karratin muta'addida cewa an kawo ƴaƴa daga tabo school lokacin kusan ita kadai ke tashi a garin nan makaranta yayin masu kuɗi da manyan gari sai kaga wani babansu ya mutu ko kuma yanzu bayi da kuɗi sai a ɗauko su a kawo su primary 2 3 4 a zuba su to za su zo farko suna tsorata ku amma bayan kwana ɗaya biyu an yi jaraba sai ku gane ashe ma kunnan jaki dama ashe ma nama ne kura ta ta kawo ne ta ce ashe ma nama ne ma kawai tauna shi za a yi wallahi tallahi jama'a to mu ba mu samu wannan matsala ba ashe kuma yanzu ‘ya'yanmu da suke rayuwa a wannan zamanin suke makarantu idan sun haɗu da ‘yan wasu wuraren ko an je quiz ai ana gani in an haɗa wajen quiz ko wani competition ko wani yanayi za a ga cewa waɗancan ɗin ba su bi su iya kome ba ashe musulmanmu kawai rashin wayewa kai rashin sanin muhimmancin addinin Allah rashin sanin muhimmancin addini yanda mutane suke ɗaukan boko nan da muhimmanci su ɗauka da muhimmanci fine amma san addinin Allah ya fi muhimmanci kuma su koya ayansu addinin Allah yana gaba da wannan bokon sannan bokon nan in suna so ƴaƴan su ci more shi duniya ma ta ci more shi to sai inda tarbiya addini in ba ka za su zama irin waɗannan la'anannun ƴan boko da suke zalunta mutane shine wani abun bakin ciki yanzu da zaka gani mala ya faɗe shi wani lokaci can baya Allah gafarta mai wautar da gwamnatin Najeriya ta yi na cire islamic studies din nan wannan na wasa na shirme din nan wai shi ma an cire shi an cire crs daga curriculum na secondary school an kawo wani shirme wai civic education an saka yanzu ga takardun yara da yawa da suka gama makaranta babu islamic studies to kaga dan wannan din ma wai an ce wai wai shine yake kangarar da su an cire ana so akwai musu san kasa san kasa kuma na tasowa daga idan kasar ta maka alheri domin ƙasa uwa ce mu gane wannan iyaye mai ke sa ya su su idan suna yara iyayen sun nuna musu rahama da ubuwa ina za gane wannan kalli almajirai da kyau gani almajirai ba su tausayin iyayensu kalla da kyau gani duk wani almajiri da aka kawo shi bara yana shekara uku hudu biyar a bashi kwano a ce je ka birni ka ci da kanka ka san yadda za ka yi shine mafho shine lisanul hal din ko idan ya zo birnin zai sha wahala ya kanzuwa ya bara ko dan kanzo ya wanke-wanke ya yawo gidan karuwai ya yi ina ne ana nan juyin juya hali in Allah ya juya da shi Allah ya juya da shi sai ya zama dan kwangila ko ya zama mai sai da taki ko ya samu dukiya ya zama yana bada yana bada abin nan bashin kekuna da da gidaje ko ya zama dan dan dillalin filaye duk ba ka suke zama ba da karshe za ga zai yi kuɗi ya wadata amma wani ko garin su ba ya sake komawa saboda yana jin haushin abin da suka mai ko iyayen suna rayu baya jin tausayin su baya jin tausayin kowa duk duniya bai tausayin kowa me yasa saboda san da yake yaro ba wanda tausaya mai ita ce ka'ida duk waɗannan mutane da suke gidajen da ya zaman almajiranci yana nan yana tare da irin zaluncin da suka mai tsakanin matan aure da 'ya'yansu wanda suke bashi kanzo suna cutar da shi yana tare da su za ga sai za ga bai tausayin kowa duk wanda ya almajiri ya san wannan jama'a me yasa ashayir shine saboda al'umma bata ci tausayin shi ba to tausayin ƴaƴa da suke wa iyaye wa in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ya tasuwa daga menene idan san da suke yara kai ma ka musu ubuwa da rahamar da ake expecting daga iyaye shine kawai to daga cikin kuma ubuwa da rahama abu mafi muhimmanci shine ba su tarbiyya addini to sai zama mutane yanzu ba su damu da ba tarbiyya addinin ba me ya dame su kawai tarbiyya almadiya material training kawai ya dame su ƴaƴan masu kuɗi da middle class da elite ƴaƴan su yi karatun boko talakawa ba ƴaƴan su iya sana'a hannu kafinta tela gareji walda kasuwa an fi damuwa da wannan fiye da akwai musu tarbiyya addini wanda duk aka gama ya sa ɗan shi sai ya yi hadda gani ake bai da hankali ya cuta da ɗan shi jama'a kuna fahimtar duk wannan nazariya kuwa a haka muke rayuwa shi yasa zamu dade cikin kunci mu kuma ƴan tsiraru waɗanda muka faddare wannan al'ada to za a dade ana kallon mu amurde za a dade ana kallon mu amurde yanzu duk wanda ya taso me ake so yayi shine idan ƴaƴan shi elite ne iyayen shi elite ne wato manyan gari ne su ko kuma iyayen shi mutawassitun ne ma'aikatan gwamnati da ƴan kasuwa to kokari suke sa yan nan a karatun boko kawai a zabga musu boko talakawa kuma wanda ba sa iya biyan kudin makarantar boko da marayu sai ce to ku tafi akwai a muku tela bayan cewa sana'o'in babu kyau bane fa jama'a ku tafi ku yi gareji a tura su gun wani inyamuri yana koya musu yadda ake yaran faifan kuloci anan za su wuni iyakar rayuwar su kenan wai saboda su samu yadda za a yi su ci abinci mun zama kamar kafirai ya tamatta'una wa ya akuluna kamata a kulil an'amu ina makoma tarbiyyar shi game da addini koya mai karatun alkur'ani sanin sunna tarbiyya duk wannan ba damuwa bace ba damuwa kowa bace waɗannan abubuwan jama'a su suka sa gaba ɗaya muka samu kanmu a cikin irin wannan yanayi shine sai in mutum ne da kanshi bayan ya girma wani tsautsayi ko wata falala ta Allah ko wani gamdakatar coincidence shi zai gama shi da karatun addini da aka sai shiga izala da girman shi sannan zai fara koyon karatu yana fara koyon karatu nan sai a gato ya zama sabi ya fandare daga al'ada a ci gaba da fada da shi da yaƙi shi muna yara jama'a ana tura mu koyon wannan sana'o'in galibi zaka tara iyayenmu talakawa Allah ya gafarta musu kullum wani sai ya zo gareji ya bincika dan shi ya zo yakin gareji kuwa amma baya zuwa ya bincika dan ya je islamiya bai damu da islamiyya ba kamar da su kuma yan boko kullum mai damu su a kai yaran nan makaranta yaran nan da gari ya waye a musu wanka a sa musu takalmi a sa musu riga a riko musu lunch box ɗinsu a gaisu makaranta daga cikin garejin mota zuwa cikin comfort ɗin makaranta a je a ɗauko su direba na jiran su da sun tashi a dawo da su su yi wanka su yi bacci kullum aikin kenan ana koya musu nazariyar abin da ya kamata su rayu a kan shi wannan shi kadai ke da muhimmanci amma yanzu ƴaƴan musulmi jama'a kamata a fara koya musu tarbiyya addini tukunna ko da za su koyi wacce ta zama larurar rayuwa ya zama dai su san muhimmancin tarbiyya addinin musulunci san cewa ta fi komai muhimmanci saboda wannan rayuwa ta duniya ba ta yiwuwa cikin daɗi sai da musulunci ibn tamiya yana cewa akwai wata aljanna a duniya wanda duk bai shige ta ba ba zai shiga aljannar lahira ba ita ce aljannar daɗin imani wanda bai ɗanɗana halawatul imani ba a duniya bai ɗanɗana daɗin ainihin aljanna ba a lahira ubangiji Allah ya tsare mu to shine mala yake cewa wa amma aliyun radiyallahu anhu fakariha muwafaqatahum fi ismi yawmil eid alladhi yanfariduna bihi sayyidina ali shi kuma yana kyamatar ma kar ayi dace da su akan watan sunan ranar bikin su da suke kibantuwa da su fa kaifa bi muwafaqatihim fil amal to ina kuma zaka kai da magana ainihin tarayya da su akan aikin su وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد سيدنا آه الإمام أحمد الله يقارى مشرهما شما يا أنبتي وانا أبو قتن قتن إرن أبند سيدنا علي أنبتا ɗaliban shi sun yi bayani akan wannan mas'ala kamar yadda aka faɗa a baya waqad taqaddama qaulul qadi abi ya'la maganar al-imam al-qadi abu ya'la daga cikin hanabila kenan ta gabata inda ya faɗi mas'alatun fil man'i fi huduri a ayadihim bayani akan hani game da halartar wuraren bukukuwan kafirai wa qala al imamu abul hasan al amidi al ma'ruf ibn al baghdadi fi kitabihi umdatul hadir wannan malami a cikin tabon shi mai suna umdatul hadir yake cewa wa kifayatul musafir umdatul hadir wa kifayatul musafir madogaran wanda ke zauna a gida da kuma abin da zai ishi matafi sun littafin kenan littafin fiqhu ne yace faslun ga wata ainihin gaba la yajuzu shuhudu a ayadin nasara bai halasta a dinga zuwa ana halartar bikin kirista ba wal yahudu da bikin yahudu nassa alaihi ahmadu yace al-imam ahmad ya faɗi wannan karara fi riwayati minha daga riwayan minha sunan mutum ne minha dan yahaya sunan wani mutum ne minha ibnu yahaya gashi nan a ƙasa da yake cewa minha ibnu yahaya ash-shami as-sulami abu abdullahi min kibari ashabi ahmada aji sunan shi kenan sunan mutumi ne minha daga ita kenan koyaye ne uhu wahtajja bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da fadin Allah yace wallazina la yashhaduna az-zura Allah ya yabi waɗanda ba sa zuwa wurin ƙarya wurin barna mun karanta wannan aya a baya da bayaninta qala imam ahmad yace ma'ana azur ash-sha'anin wa ayadihim bikin kalankuwarsu da sauran bukukuwansu fa amma ma yabi'una fil aswaq fi a'yadihim amma abubuwan da kafirai ke siyarwa a kasuwannin su ranar bukukuwansu fala ba'asa bi hudurihi wannan babu laifi a ce lokacin kirsimeti an yi wata kasuwa ko wata trade fair ko makamancin haka wanda ake sai da gama garin kayayyaki babu laifi ka je kasuwar ka siya ko ka tafi abba musamman ko kasuwar oshodi ka kama hanya ko mai sunanta alaba international ko duk wata kasuwa ta arna ko ka tafi ma can kololuwa amazon misali kasuwa ce babba akan internet kuma akwai ta a ƙasar ingila ire-iren waɗannan kasuwanni na kafirai waɗanda kuma suna da wani kasuwanci da suke na musamman akwai abin da suke ce ma black friday a ƙasar america musamman ita ce juma'a wadda daga ita sai kirsimeti juma'a ce ta musamman ta ranar siyayya ta ranar biki akan ba da hutun aiki kowa ya fita a cika kasuwanni a yi hada-hada sosai to kai ma musulmi kuma akan yi discount a ce an yi rage ma kayayyaki kudinsu da 10% ko 15% sai kai amfani da wannan dama bonanza ko ka fita dan kai siyayya to imam ahmad ya ce wannan babu laifi nasu alaihi ahmadu fi riwayati minha a riwayat dai wancan minha dan ya haya imam ahmad ya faɗi wannan magana wa qala imam ahmad ya ce innama yabi'una innama yumna'una an yadkhulu alaihim bi'ihim wa kana'isihim an hana musulmai su shiga cikin bi'a shine chapel kenan wurin bauta wa kana'is da kuma cucina fa amma ma yuba'u fil aswaq min al ma'akali abinda ake sayarwa a kasuwa na abinci fala babu laifi wa in kasada ila tawfiri zalika wa tahsinihi li ajrihim koda ko mutun yayi nufin bari ya je ya siyo abubuwan da yawa dan ya samu yanayin da zai iya siya da yawa din ma'ana ya amfani da wannan damar dan yayi siyayya mai yawa ko ya samu sauki ko discount ko makamancin haka wa qala al-khallal fi jami'ihi babu babun fi karahiyati khuruj al-muslimina fi ayad al-mushrikina al-imam abubakar al-khallal shi ma daga cikin manyan ainihin dalibai a mazhabin imam ahmad yake cewa a cikin littafin sa babun da ke bayani akan ainihin kyamatar da musulmai su fita ranar bikin mushrikai wa zakara an minha qala ya ambata daga minha dan yahaya minha ya ce sa'altu ahmada an shuhudi hadhihi al-ayadi na tambayi al-imam ahmad fatawa game da hukuncin zuwa waɗannan bukukuwa allati takunu inda na fi shami waɗanda ake yin sa a ƙasar sham mislu kamar bikin tur ya nur tur ya nur wani biki ne da suke yi a ƙasar sham a wancan lokaci malamin tahqiqin nan ya ce ya bincika sama da ƙasa bai gano ma'ana wannan bikin ba don watakila an daina yin shi yanzu ba a yi lokaci ya yi tsawo ko yanzu ne in ka bincika a cikin al'adun kasashen nan ka iya samun wasu bukukuwa da wasu tarurruka waɗanda ake yi da yanzu ba a yin su in ka tambaya yanzu me ma'anar tsarince menene bori menene ainihin malaja menene abin nan kokuwa ko ire-irensu za ka ga matasa da masu ƙanan shekaru ba su san waɗannan ba to bayan shekara ɗari biyar gaba sai a bincika kakaf ba wanda ya san labarin hala an karanta wani littafi na hausa da aka rubuta a wannan zamanin da muke cikin tafin hausa shi kuma ya ruwaito magana ko ya ba da labarin magana sai su kasa fahimtar me irin wannan yana faruwa saboda tsawon zamani ta hakan nan kuma wa dair ayyub da bikin dair ayyub to shi dair ayyub sunan gari ne dair ayyub hayin sunan garin kenan gari ne yanzu yana kasar falastinu duk da an riga an dammare shi ya tashi aiki a 1947 zuwa 48 sanda aka yakin duniya isra'ila sun yi amfani da wannan dama sun halaka garin ƙaramin gari ne an ce yana nan kaman kilomita goma sha bakwai a south east ramallah babban babban birni daga cikin biranen kasar falastini wanda isra'ila suka kwace akwai ramallah to a kilomita sha bakwai a wajen garin ramallah kamar ka ce daga nan birnin zariya misali nan da muke gaskiya layout kamar zuwa shika asibiti ana ganin ya kai kilomita sha biyar ko sha bakwai ko ko kuma shika gari watakila an ka kama hanya ko kuma ka kama hanyar kano ka ce daga bakin misali agwaro a nan garin zariya zuwa lokoro watakila ko makamancin haka a hanyar kano ko zuwa mai sunan garin can da yan cewa zaɓe din nan na hanyar kaduna dutsen abba ko ka ce zuwa dutsen abba to ire-iren waɗannan kwatancan don a gane ne kawai jama'a to irin wannan nisan ko kama hanyar jos ka ce kamar daga ƙofar doka zuwa dambo ko ko zuwa sakar watakila ko tudun saibu haka dai a kirga kilomita goma sha bakwai to haka garin yake a south east ramallah sunan shi dair ayyub ana cewa wai a wannan garin annabi ayyuba ya rayu a wannan garin ya yi rashin lafiya nan da Allah ya ɗaura mishi wa ayyuba idna rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa azab ana ana faɗan wannan magana sai zama kuma mutane sun mai da garin garin zuwa ziyara da neman tabarriki to wannan ya zama biki akwai rana a cikin shekara da suke cewa wai a wannan ranan ne wai Allah ya warkar da annabi ayyuba da haka irin wannan rana sai a tafi aje a cika garin akwai wata ƴar korama a garin suna cewa wai ita ce koramar da aka ce mashi urkud birijlika hadha mubtasalun baridun wa sharab ina ta cewa wai ne saboda kawai zuki ta mallaci ina ba ta mun gane wannan wai da ya da ya ainihin jefa kafar shi kamar da Allah ya ce ko yayi harbi da kafar shi sai ruwa ya fito to sai ruwan ya zama korama kuma wannan korama tana nan sai su je ranar duk wanda yake da rashin lafiya ko yake da wata cuta da ta dame shi ko dan uwan shi na da rashin lafiya sai a je a tare a cika garin su ko masu garin suna ansan kuɗi sun samu sana'a suna barin ku kuna shiga wurin korama ana wanka ana ɗiba ana sha ana sirace ana yin shayi ana sha da sunan neman waraka har yanzu jama'a ana yin irin wannan addinin a ƙasashen da ake maguzanci wani abokin mu da je kasar India ba mu labarin irin wannan labarin cewa akwai wani ruwa a India da haka mutane suke zuwa su cika wajen akwai bokaye macuta suna ansan kuɗi a wajen har akan yi turereniya har a mutu har a mutu saboda turereniya ana so kowa yana so ya je ya samu ya sha wannan ruwa a wata rana ta musamman ko ya ɗebo ya taho da shi jama'a wani irin bala'i ne wannan ga ruwan zanzan ruwa mai albarka da manzon Allah ya ambaci albarkar shi ba za ka biya kuɗin jirgi ka tafi ka je kai umara ka sha har ya ishe ka ba ka sha ka sha kai wanka ka cika cikinka kai zamanka a harami mako biyu baka da abinci sai shi malam muhammad nasir albani ya bada labari da kanshi cewa yayi fama da wata cuta aka rasa me ke damun shi lokacin ma ya riga ba kasan maka sai ya samu biza ya tafi umara ya je ya zaman shi a harami sai da ya kwana arba'in baya cin komai sai ruwan zanzam in ya ji yunwa kawai sai ya je ya ɗiba ya kwankwada ya sha ya jika jikin shi bayan waɗannan kwanaki ya koma asibiti a gwada shi kawai babu komai da ke damun shi na cuta ma'u zamzama lima shuri balau ga ruwa mai albarka ka je kawai ruwa wasu yan iska kawai suna wanka a cikin shi dattin jikin su na maguzanci ya shiga ciki sannan wasu sun taskace sai ka biya kuɗi suna ihtikari ga wannan free ne ruwan zanzam free zaka sha shi iya sharranka yana nan iya sharranka yana nan a Makka da Madina a kullun haka ake diba shi a motoci ana kai shi Madina dan mutane su sha su abin nan sai ka je ka zauna kai ta sha haka warki idan karatu kake so ko wata sarauta ko wani daraja da kake nema a wurin Allah sai ka sha sai kai addu'a an samu a tarihi mutane sun sha sun yi addu'a Allah ya biya al-imamu al-hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi ya zo a tarihinsa al-imamu al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya zo a tarihinsa cewa ya je ya sha ruwan zanzan ne ya adda ya ce Allah ka bani ilimi irin na Imam zahabi kuma Allah ya bashi ilimi irin na Imam zahabi kuma sai ka je ka sha ruwa kai addu'a kace Allah ka bani ilimi irin na malam wane wani malami da kake ganin shi a matsayin model sai ka ambaci sunan shi kace Allah ka sa na iya tafsiri irin na malam Ja'far Mahmud Adam Allah ka sa na iya karatun hadisi irin na Albani Albanin Zaria Allah ka sa na iya takhriji irin na Ahmad Shakir misali sai kai addu'a bayan kai addu'a sai kuma ka zo ka ci gaba da aiki sai Allah ya cika ma kamata ya waɗannan yara da ake sa musu albani albani irin addu'a da ya kamata a dinga musu kenan sai ka ɗauki uwar shi sai ku biya jirgi ku tafi umara idan kuka je sai a dura mushi ruwan zanzan sai a mai wannan adda na fata mun gano wannan jama'a ba dole sai a can ba Allah ya samu dace na'am eh eh eh mihina ko eh mihina thank you very much mihina ba minha ba jazakumullahu khairan mihina na'am to sai ke cewa sai ce sa'altu ahmada an shuhudi hadhihi al-a'yadi allati takunu indana fi sham bi shami misl tur ya nur da dair ayyub shine muka bayani akan wannan gari na dair ayyub ko na'am sai ce wa ashbahihi da ire-iren waɗannan bukukuwa yashhaduhu al-muslimuna musulmai suna zuwa su shaida wannan biki yashhaduna al-aswaqa suna zuwa kasuwanni wa yajlibuna al-ghanama fihi suna zuwa su siyo bisashi awaki a wannan kasuwa walbakar da shanu wadda ko su siyo gari gari na abinci kamar garin fulawa ko na masara ko na dawa walbur suna siyo gero ko dawa wa sha'ir suna siyo sha'iri wa gairi zalika da makamantan wannan illa annahu innama yakunu fil aswaqi sai dai abinda suke yi kawai suna zuwa kasuwannin ne yashtaruna suna siye su siyar wa yadkhulu wala yadkhuluna alaihim bi'ahu ba sa shiga gidajen bauta na waɗannan kafirai qala sai al-imam ahmad yace idza lam yadkhulu alaihim bi'ahum wa inna ma yashaduna suqa fala ba'sa in ya zama baka shiga cikin wannan coci ko gidan bauta wannan chapel kai dai iyaka ka wannan kasuwa to babu laifi fa inna ma rakhasa ahmad rahimahullahu fi shuhudi suqi bi shartin sai malam ibn tamiya yace kaga imam ahmad ya halatta shiga wannan kasuwa ne da sharadi Allah ya dukulu alaihim biya'u kar a je a shiga wuraren ainihin wato waɗannan coci-coci fa'ulima man'uhu min dukhuli biya'ihim da haka sai a gane kenan shi ma fatawarsa shine ya hana shiga chapel din wa kadhalika akhadha al-khallal min dhalika al-man'a min dukhuli al-muslimin fi a'yadihim da haka ne al-imam al-khallal shi ma ya ciro bayani game da hana musulmai akan shiga wajen bukukuwan kafirai فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم الإمام أحمد يفعل قرر irin magana da Sayyidina Umar ya faɗa dangane da hana shiga cikin coci-coci a wurin bukukuwansu wa huwa kama zakarna min babit tambihi alal man'i an yaf'ala ka fi'lihim wannan kuma yana nuna faɗakarwa ne akan hani daga barin aikata irin aikinsu in ya zama an hana ka shiga wurinsu to fahim babu aula a hana ka aikata irin aikinsu sai malam ya ce wa amman ratsana shi kuwa magana da yaren maguzawa wa tasmiyatu shuhurihim bil asma'il a ajamiya da kuma sanya wa watanni sunaye irin na maguzawa faƙala abu muhammadin al-kirmani al-musamma bi harbin sai harbin al-kirmani ya ce babu tasmiyati shuhuri bil farisiya babun da ke bayani akan hukuncin sanyawa watanni sunayen maguzanci qultu li ahmada na tambayi al-imam ahmad nace fa inna lil fursi ayyaman wa shuhuran yusammunaha bi asma'in la tu'raf lalle farisawa suna da wasu sunaye na watanni da sunaye na kwanaki da suke sanya wa ranaku da watanni waɗanda ba mu san su ba a cikin musulunci fakari hazalika ashaddal karaha al-imam Muhammad ya kyamaci waɗannan irin sunaye mummunar kyamata shine a ce maimakon a ce watan sha'aban sai a faɗa mai wani suna watan bawa watan rabiul awwal sai a ce watan maulidi watan kaza sai a ce maimakon sunayen da aka kira su a musulunci sai a nemi wani suna na magudanci ana kiransu babu kyau wannan imam muhammad ya kyamaci wannan kwarai haka ranaku sunan rana kaza juma'a sunan rana kaza asabt sunan rana kaza al'ahad da sunaye ire-iren waɗannan sai mu kiran su da wannan sunaye da aka sani a addini sai a ji a ɗauko su suna na maguzanci ana kiransu da su wannan ma babu kyau warawa fihi an mujahidin hadithan sai ya ruwaito mana hadisi shi Imam Ahmad daga Mujahid annahu kariha an yuqala azar ma azar ma ya kyamaci a kira wata da irin wannan sunan saboda mene irin wannan suna ne na ainihin watanni na maguzanci azar ma wazi ma gashi nan yace a ƙasa in aka ce azar ma wazi ma asma'u shuhurin bil farisiya wa ma ta'ani shahar kamar a ce kenan shahar ma da shahar azar haka ire-iren waɗannan ƙultu ni kuma sai na ce fa in kana ismu rajulin usammihi bihi idan ya zama sunan wani mutum suna ne na maguzanci shin na kira shi da wannan suna fakare hawo sai ya kyamace shi a ce mutum musulmi amma asalin shi da ba musulmi bane ko kuma an sa mai suna irin na maguzawa sai ka ji sunan mutum Abdul Husaini wannan sunan maguzawa ne dan an hana a sanya wa mutum suna a ce mashi bawan wani wanda ba Allah ba ko kuma sunan mutum wani suna da ba a san asalin shi ba kamar kaji sunan mutum narjisa sunan mace ne ƴan shiya suna sa wannan suna asali ma'anan narjis sunan wata fulawa ne fa jama'a sunan wata fulawa ce wadda a cikin tarihin fulawa akwai etymology na fulawar mun karanta shi a tarihin linguistics a ainihin wato etymologia shine ilmu tasmiya me tarihin sunayen abubuwa duk abubuwa da suke da suna garuruwa da mutane da dabbobi da tsire-tsire da sunayen abinci suna da sunaye in ka bi tarihi akwai abin da ake cewa shinkafa akwai abin da ake ce mata shinkafa dan kwali akwai dalili takalmi akwai dalili dan galadima sunan sarauta ko turaki ko san turaki duk akwai dalilai ko to akwai ilimi a cikin ulumin lugha asali abin da yake bincike akai kenan shine etymology ina fatan fahimci wannan jama'a yana bincike game da nomenclature to a ciki da gaske abin da muka nazarta aka ce narjis sunan fulawa ne kuma fulawar a cikin tarihin ukususa ce tarihi ne irin na tatsuniya cewa wai wata dabba ce a daji ko wani ɗan sarki kamar da suke cewa a cikin wani daji ko a cikin wani gari ya takama ya fi kowa kyau amma sai ya je ya tsaya a bakin rijiya wata rana sai ya kalli rijiyar da ya kalli rijiyar ko kuma tafki sai ya ga ƙawalwalniya na hoton kanshi idan da ake ba ana faɗa wani labarin ma a ƙasa hausa ko sai ya ji haushi ashe yanzu a duniyar na akwai da ya kai shi kyau irin wannan to bari ya shiga cikin ruwan nan ya kashe wannan sai ya tsindima cikin ruwan da ya tsindima sai ya mutu da ya mutu sai fulawa ta fito daga jikin asalin remnant ɗin shi na ga muku yadda ka fara ne a tarihin maguzanci na na girka bai da asali a cikin addini ko a cikin ilimi na gaskiya sai ta fito fulawa ce mai kyau in kai browsing za ka ga hotunanta da irin species ɗinta da komai narjis sai ana ce mata narjis sunan shi wannan ɗan sarkin kenan to a tarihin addinin shi'a kuma addinin shi'a na isna a shari'a narjis sunan baiwa ce da aka kamo ta ba ma gujiya ko kuma yadda suke cewa wadda ɗaya Muhammad al-Hassan al-Askari baban mahadi nasu na ƙarya ya rubuta wasiƙa ya ba wani ɗalibin shi ya kai wani gari kasuwar bayi ya mushi kwatance cewa zaka ga wata mata mai kala kaza kaza kaza ta ki magana da kowa ta ki yadda a sai da ta ta shedanci ma mai gidanta ka kai mata wannan takarda da ya kai mata tana karantawa ta fashe da kuka ta ce mishi to a sai da ni ga wannan mutumin aka sai da ita aka kawo ta ga wannan Muhammad Al-Hassan Al-Askari wanda shine limami a cikin limamin Shi'a na 11 ita ce matar shi da ya zauna da ita ta haifar mishi wai mahadi din na ƙaryan nan wanda ba ta ba haifar shi ba don haka yanzu 'yan shi'a za ka ji suna sawa 'yansu suna narjisa ala kun taɓa jin wannan wai uwar mahadi kamar da muke sa 'yanmu suna aisha da hafsa da maryam da ruqayya da khadija muna tabarruki da waɗannan mutane da ke gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatima sukaina wane ne jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da 'ya'yan shi ko to suna sawa 'ya'yansu suna narjisa kaji sunan fulawa ce wata ba ma guje fulawa ina ba ta mun gano wannan jama'a sai ka ji mutum sunan shi wani suna kuka ji sunan ya an samu ta suna ahlam me ahlam mafarkai me ma'anar shi ko kuma zaka ji irin waɗannan sunaye ga sunan ga sunan da yawa a gari yasmin me yasmin salwa ba tsuntsu bane ga sunan da yawa jama'ir wannan sunayen to irin wannan sunayen ka kira mutum da sunan mu da su a Hausa zaka ji sunan mutum gambo sunan shi dan ladi sunan shi barau sunan shi irin waɗannan sunayen na kudancin kaduna na Allah ko Allah masani ko ka ji sunan mutum yunwa ba ci kurege ta ka ji sunan mutum haka to sai musulunta sai bai canza sunan shi ba akwai wasu kabilu da ma a jos su kuma yadda suke sawa yansu suna idan aka haifi yaro sai a ɗauki wani abu a yi wurki da shi cokali haka ko marfi ko fulo ko wani abu sai a saurara duk irin karan da ya wajen faduwa to shine sunan yara cakwal to shikenan sunan shi kenan karas to sunan shi kenan ka jama'a musulunci akwai dadi jama'a musulunci shi ne ga maka har sunayen ƴaƴa a sa musu suna masu kyau sunaye masu albarka sunayen annabawa sunayen salihan bayi sunayen sahabbai mutanen kirki waliyai malamai iyaye waɗanda ake ganin girmansu komai sai an saka mai kyau a ce kuma ga ma wanda ya fi kyau ɗin a habbul asma'i ilallahi abdullahi wa abdurrahman wa asdaqul asma'i alharif wal hummam kaza kaza kaza duk a musulunci akwai a musulunci ne akwai littafin da zai gaya maka yadda ake tarbiyyar da yadda ake bashi kaza tufatul wadud a musulunci akwai littafi bakar abdullahi abu zai da littafi musamman akan tasmiyatul maulud yadda ake sa ma ƴaƴa suna wani irin suna ya kamata a sa wa ƴaƴa duk muna da su a nan makaranta amma amma guzanci ba duka babu wannan ka ji wai sai a yadda bankwalati duk karan da ya sa wa dan suna wani irin bala'i ne wannan jama'a ba dole a ganshi baki mummuna mara tunani ba kun tuna kissar wannan ainihin bawa sa'idu dan musayyib ya bada labari cewa a jinin su suna fama da wani bakin ciki na banza da wafi saboda kakansu sunan shi hazan bakin ciki sahabi ne manzon Allah ya ce ka canza sunanka ya ce a'a la ugayyir usman sammani bihi abi yana cikin sai muslim ya ce ni ba zan canza sunan da ubana ya samu ba sai annabi ya kyale shi sai wannan bakin cikin ya bi zuriyar shi haka nan kawai suna da mugun bakin ciki da kulafuci mutum ya zaune kawai sai ya ji damuwa a ran shi saboda wancan matsala to yanzu sai ka gane kenan ashe sanya wa yaya suna ba wai kadiya ce kawai haka nan ba kadiya ce mai zaman kanta addini sai an duba suna mai albarka sunan wani bawan Allah na gari sunan wani mutumin kirki sunan wani salihi waliyi sahabi annabi ko mala'iku ko kuma wani suna mai ma'ana mai kyau wanda babu wata muguwar ma'ana akan shi bai da alaka da wani mummunan tarihi amma yanzu an samu matsala mutane suna sawa yansu sunayen mutanen banza jama'a yanzu larabawa sun koma suna sawa yansu sunan turawa sai ka ji yar balarabe sunanta susan sai ka ji sunanta joy sai ka ji sunanta Kristina, ‘ya'yan larabawa musamman mutanen Misra, mutanen Suriya, mutanen Lubnan da makamantansu wanda sun fi kowa shigewa turawa. Sannan daga cikin abin da laraba suka koya yanzu shine sun daina sanya lafazin ibnu a jikin sunayensu. Yadda muke sa sunanmu, Kabir, Abubakar, Aminu, Shehu, Ibrahim, Kano, haka su ma suke sa sunayensu yanzu. Ba sa sa ibnu ɗin, ba muna cewa Abdullahi ibnu Amr ibnu al-As ba, to yanzu idan balarabe sunan shi naka sai ce kawai abdullahi amru'as sun cire diddan koyi da turawa don turawa su yadda da su kuma sun keda da su dama mu aka aka same mu yanzu ma an kasa sunanka da ibnu sai a gama kai dan kakala ne kai kakala ake gani ko amma shine daidai wane ibnu wane ibnu wane dan jeren giyar ba ta nuna haka sai an sa ibnu ibnu din amma mu ba ma sakawa saboda mu ma turawa ne sai koya mana da ake sa suna ubangiji Allah shi kyauta na'am wannan sunaye ne su kuma irin na gardawa su ma babu kyau su abin da suke yi su kuma qur'ani ake budewa idan aka haihuwa kawai sai a dauko qur'ani da an budo duk inda idan shi ya kai kai kan shafi ko kan izu ko kan wata aya shine kawai sunan yarinya iza waqa amma lantana waladaina kaza haka har ma kwata sai kaji kuma sarika ko mushrika ha huda ma kaji ko duk wannan ba daidai bane dama gardawa ne suke yin wannan gardawa yan kawai karanta matanin qur'ani ni ya dauka ma yanzu an daina wannan gaskiya to to mu dai anan inda addini ya duba a wannan wataƙila a can wasu gefe inda ake hanyar da sauran ragowar jahilci kaga ana yin wannan amma dai ba kyau sunaye jama'a sunayen annabawa ake sawa ƴaƴa da sunayen sahabbai da sunayen salihai da sunaye masu ma'ana mai kyau ma'ana ai babu kada sai ka same suna Ibrahim ko ka same suna Nuh ko ka same suna Salih ko ka same suna Muhammad kaga sunayen annabawa kenan ka same suna Abubakar ka same Umar ka same Usman ka same Ali sunayen sahabbai kenan ko a sa mata Hafsa ko Aisha ko Ruqayya ko Fatima ko makamancin haka sunayen mutanen kirki malik shafi'i wannan sunaye na mutanen kirki ahmad ire-irensu waɗanda an san malamai ne na kirki albani ja'afar abubakar gumi ga sunan mutanen kirki ne waɗannan ko kuma wasu mutane kake ganin girmansu ɗan an fi mishi ɗa sai same suna bahari yana giran girman bahari ko osama saddam ƙazafi duk waɗannan su ma saboda suna ganin girmansu ne ire-iren waɗannan duk ana yi abin da ake so da ka sa ɗanka suna mai ma'ana mai kyau kuma mai tarihi mai kyau kana tafa'uli kenan kana fatan shi ma ya ɗau hannu ya ɗau hali ya biyo wannan tsarin ina fata mun gano wannan jama'a ubangiji Allah ya samu dace shi ne malam sai yake cewa harbu ya ce qala wasaltu ishaqa qultu na tambayi ishaqu dan rawiya na ce da shi tarihul kitabi yuktabu bi shuhuril farisiyya mislu azar ma wazima tarihin wani rubutu date da ake rubuta a jikin littafi ko takarda ko ake faɗa a jikin wata takarda ta yarjejeniya a rubuta da tarihin maguzanci qala yace in lam yakun fi zalikal asami ismun yukra in dai babu suna na kyama a ciki fa arju ina ganin babu laifi qala yace wa kana ibnu mubarak yakrahu izzi izdan ya halifu bihi ya kasance yana kyamar a yi rantsuwa da idizan sunan ainihin wato a wata kalma ce kamar ta allansu ko wani abu makamancin haka kamar yadda mutum zai ce kwaran kwatsa ko ya rantse da gajimare ko makamancin haka ya ce ba ya son wannan yana kyamata wa ƙala la'amuna an ya kuna uzifa ila shay'in ba'id ya ubadu ba ina jin tsoron kai zama ana danganta abun ga wani abu ne da ake bautawa wa kazalika al-asma'ul farisiyya hakanan sunaye da farisanci kala wa kazalika asma'ul arabi hakanan sunayen larabawa kullu shay'in mudafun duk wani abu da aka danganta shi ga wani abu da ba a san asalin shi ba kala yace wa sa'altu ishaqa marratan ukhra qultu ar-rajulu yata'allamu shuhurar rumi wal fursi mutun ya koyi sunayen watannin faris da rum kala kullu ismin ma'rufun fi kalamihim fala ba'as da abin da aka san shi a cikin maganganun su babu laifi akwai ƙarin bayani da ya kamata mai anan shine cewa faɗan kwanan wata da ya faɗa jama'a asali mu musulmai muna lissafi ne da kwanan wata na hijira shine kwanan watan musulunci amma kamar da mu zo mu karanta a gaba idan kana rayuwa a inda mutane sun riga sun karkata ga amfani da wani kwanan wata sai malamai suka yi magana akan babu laifi a yi muƙarana a gwama duka biyu shine irin abin da za a ce yau kaza ga watan musulunci daidai da kaza ga watan kalandar Grigori kamar da muke mu a irin nan wuraren saboda su al-Imam Ibn Kathir sun yi wannan maganganu a cikin tafsirin Suratul Kafi game da aya walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a Ibn Kathir musamman da al-Imam Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir sun yi waɗannan maganganu cewa abinda bambancin ke nufi a cikin tafsirai ɗayan guda biyu shine ko dai ya zama sun yi shekara ɗari uku sun farka bayan farka wasu da duk abin da ya faru tattaunawa da zuwa da aka yi aka gansu Allah kuma ya ƙara mayar da su cikin baccinsu ya hana a shiga inda suke sai suka sake yin bacci na shekara tara shine walabisu fi kafihim salasa mi'atin sinin daga guduwarsu zuwa sanda suka farka daga kuma bayan farka wasu sanda suka sake komawa bacci zuwa mutuwa ta gaba ɗaya sun ƙara shekara tara can ɗari uku nan kuma tara yace to fasara kuma ta biyu shine alisafin kalanda ta ainihin kamariya shekara 300 a kalanda kuma ta ainihin wato a me ake ce mata shamsiya ko sola kenan shekara 309 yace domin duk a cikin shekara 100 ta shamsiya amin shekara 100 ta kamariya in ka kwatanta tsayin ta za ta baka shekara 103 ne ta shamsiya wato wato shekarun suna zobawa da gwargwadon haka kamar yadda in ka kalli yanzu misali in kana da tarihin wani abu da ya faru a nan kasar ko kwanan watan haihuwan wani in ka kwatanta an haife shi a shekarar hijiriya a 1380 kaza ko 1400 daidai da shekara ta kaza ta miladiya izuwa yanzu in ka kwatanta sai ga ya bambanta sai ga ya bambanta kwanakin ya zoba da watanni ko makamancin haka to wannan zobawa ita ce wadda aka yi bayani haka tunda qur'ani ya faɗi haka idan a ɗauki wannan fassara ya nuna halascin kenan a dinga faɗan kwanan watan ana gwamawa abinda bai halasta ba shine mu manta da kwanan watan musulunci gaba ɗaya mu biye wasu januwari da february din nan za mu je gaba zai faɗa mana wasu maganganu game da waɗannan watannin a inda za mu tattauna game da waɗannan ainihin sunayen watanni da ma asalinsu da tarihinsu cewa kar mu tsaya kawai muna amfani da kwanan wata na Grigori kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata wannan kwanan wata fa na ƙarya ne Papa Roma Pop Grigori wani shedanin kafiri ne da aka yi shine shugaban addinin ainihin wato Vatican shi ya zauna kawai fa yayi ainihin review din wannan kalanda fa ta kuma take da ta ana amfani da ita ya zauna kawai yace to yana ganin ana cikin watan October yace kawai a mai da ita ta koma watan May aka mai aka yi kawai aka yi ribasin baya kamar yanzu yau dinnan kawai sai mu ce a canza kawai kwanan wata misali papa roma ne yanzu benedict kawai ko sai ya ce yau ana watan mene march biyar ga wata ko to sai ya ce to a zura shi gaba ya koma october biyar ga wata shikenan kuma sai aka yadda kawai ba aka ci gaba da haka ya rikita kalanda gaba daya kuma kawai saboda ra'ayi da san rai kuma dama kalanda ce wadda aka gina ta akan maguzanci ta maguzawa ce mutanen ƙasar girka don sunayen ma sunayen allolinsu ne su augustus ɗin nan su julia ita da ake ce ma julia sunan wata allah ce daga cikin allolinsu haka aka sassaka waɗannan sunaye ana nan kiristoci kawai suka ɗauko ta suka yi adoptin ɗinta a zamanin constantine sarkin roma constantine wanda shine ya fara ƙoƙarin haɗa shugabancin shi ya yi adoptin addinin yahu a addinin kiristanci a matsayin addinin daular shi addinin daular rumawa domin daular rumawa daular ainihin wato maguzawa ce da suka zo suka anshi addini suka zama kiristoci suka fara sura'i suka fara rigingimu da aboka ya hamayya su wadda ita ce ɗayar super power a zamanin ita ce daular farisa shi daga ga qur'ani ba da labari alif lamin gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun constantine shine farkon sarki na wannan daula ta rumawa wanda ya karɓi addinin kiristanci ya yi ainihin wato mai da shi addinin gwamnatin shi kamar ya yi adopted ɗin shi a matsayin official religion of the empire to su ne sai kuma suka ɗauko maguzancin da suke a ciki sai suka saƙa a cikin wannan sabon gurɓataccen addinin da suka karɓa sai abu ya ƙara damalmalewa shi ne fa duk wannan hayaniyar da ake jama'a amma yanzu an wayi gari an karɓi abin an yadda da shi ka annaha umurun musallama aw hallahu biha wa amara bil amri biha fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a al'amari yayi nisa wa al'umma gashi karatu yayi karatu amma kuma lokaci yayi halin nasu kamar da mutane suke cewa zamu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa fa ma qalahu ahmadu min karahati hadhihi al asma lahu wajhani subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم